إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahmar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tsarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 29 ga daren 29 ga watan jimada sani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da goma ga watan daya miladiya shekara 2024 in ya inganta eh wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na 19 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari takin karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lafiya ga musulmi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan uwa ba su manta ba sati wancan da ya wuce mun karanta wani gaba inda malam yake cewa hal ya illu lahu an yuhibba da ghairi llahi shi ya halitta ga mutum wanda yake baligi ya so wani abu ba dan Allah ba malam yake jawabu amsa wajibu alaihi ya zama wajibi ga mutum baligi an yuhibba lillahi da abin da zai so ya so shi dan Allah wa yabghud lahu haka da abinda zai kike shi dan Allah wa yarda lahu da abinda zai yarda ya yarda da wannan abin dan Allah wa yaghdab wa yaghdab lahu haka da abinda zai kike wannan abin saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'muru bil ma'ruf sannan yayi umarni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkar sannan yayi hali da mummuna muna bayani kan abin da ya shahi alhubbu lillah sati wancan da ya wuce mun karanto hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Anas bin Malik wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa salatun abubuwa guda uku man kunna fihi wajada halawatul iman duk wanda ya kasance daga cikin wannan abubuwa guda uku zai samu ɗanɗano zai samu zaƙi na imani wasu abubuwa ne sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamana yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama ga duk yadda yake son wani abu koma bayan wa'ancan abubuwan guda biyu dole musulmi sai ya yi ta san Allah sannan san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda mun yi bayani tun wancan satin da ya wuce kan cewa ana son san da kake ma Allah ya zama da yayin sa'an nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine daidai saboda ni gashi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi sai kawo sunan Allah sannan ya kawo nashi haka Allah ya sake cewa wallazina amanu ashadda hubban lillah masu imani suna tsananin san Allah subhanahu wa ta'ala wanda ganin Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya mahi aljanna daɗi haka ba lumin takaici Allah subhanahu wata'ala ce kun ga wanda suka kyautata ayyukan su bayan Allah ya ba su aljanna zai musu ƙari annabi yake ƙari ne shine ganin Allah muna fahimta yan uwa to dole sai ya zama musulmi yana son Allah sama ga yadda yake son kowa sannan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah haka in zai so wani mutum to ba zai so mutumin nan ba saboda wani abu ba zai so mutumin nan ba kamar da muka yi bayani shi ma wancan satin mafi yawanci alaƙar da ke da kwai tsakanin mutane yanzu ta intaye shi ni zan samu wurinka wace rana za ka mun wace rana zan ma shi ne alaƙa amma maganar soyayya da Allah yanzu a aje ta an maida ta ne koci to kun ga wannan babban matsala ce annabi ya ce to in dai mutum na son ya ji ɗanɗanon imani dole sai ya haɗa wannan abubuwan duk abin da mutum zai so ya so shi dan Allah muna fahimta yan uwa wanda har muke bayani in ba kuma ce ba tsarin nema aure a musulunci in ka ga mace kana son ta abu na farko shine zamana kana son ta saboda Allah ita ma in za ka yarda ya zamana za ka yarda ne saboda Allah menene saboda Allah kuma ba zai hana ta ta so wani abu wanda take bukata ba ta tare da kai amma ya zamana san wannan asali da za ta yi ma shine ke gaba shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa kun ga wasu masoya sashi na wasu masoya al'akhila'u yau mai izin ba'aduhun ne ba'adun adun Allah ce kun ga ranar tashin alkiyama wasu masoya za su komo su zama makiya saboda ni Allah ya ce sun gina soyayya ba don shi ba to dole duk abin da za ka so ka yi ba Allah ta ce in dai ba haka nan ba annabi ya ce ba ka jin ɗanɗanon imani sai yace kuma wa an yakraha an ya'uda fi wa an yakraha an ya'uda fi kufri sannan mutum ya kyamaci ya koma cikin kawurci kama ya karaha an yi ƙuzafu filari muna fahimta yan uwa kenan kun ga muhalli shari shi ne ni da abin da mutum zai so ya so wannan abin dan Allah akwai wani hadisi wanda sunan abi dawud ya zo wanda yake cewa yana ɗaya daga cikin ayyuka wanda suke mahi falala yace afdal a'mal al-hubb fillahi wal bughd fillahi yace wai ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya yi so shine ka so abu dan Allah ka ki shi dan Allah shi musulmi ku gane uwa rayuwar shi baki ɗayan ta ibada ce da abin da zai yi Allah zai bashi lada in yayi in yayi Allah subhanahu wata'ala da wannan aikin shi yasa hallau imamu abu dawud ya ƙara dawo wani hadisi yake cewa imanin bawa ba zai taɓa cika ba har sai ya so dan Allah sai ya ƙi dan Allah sai ya bada dan Allah sai ya hana da Allah in za ka badawa ya zama da dan Allah za ka badawa kamar yanzu misali ina abin da mabarata suke sai su zo su ce ka ba su dan Allah dan annabi wannan ba daidai bane ba da annabi da shi ya haka zai faɗa da wannan sadaka ana yin shi ne a matsayin ne bauta ga Allah subhanahu wata'ala ibada ce to ibada kuma babu wanda ake yi ma saiwa sai Allah subhanahu wata'ala kenan ya zama in zaka badawa sai ka gani ya ce ma wai ba ni dan hukuran manzon Allah ba ni dan kabarin manzon Allah ba ni dan hasken kage duka wannan ba daidai bane abin da ke daidai shine da Allah in ma za ka ba shi to sai zama na kace saurara zan baka ni dan Allah ba dan hurran manzan Allah ba ka ji da Allah ha wannan shirka ne yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibada ne to kun ji imanin bawa ba zai cika ba har sai ya so abu dan Allah sunan ne za ka ga musulmi suna salwantar da rayuwarsu kan wani abu wanda sun san musulunci bai yarda da shi ba mai amincin da suna da wani amfani a duniyance ta su ce ai babu yadda aka iya aiki ne ba da haka kaga wannan hallaka ce to kun dai ji mun karanto hadisai guda uku hadisi na farko duk mai son ya ji ɗanɗanon imani to dole sai ya zama ne yana son Allah da manzon shi sama da yadda yake son kowa sai ya zama da duk abin da zai so ya so shi da Allah sai ya kamuci yayi ya koma cikin kahurci kamar yadda zai kyamaci aini a tsoma shi cikin wuta muna fahimta ya uwa akwai wani asar wanda imamu ahmad ya kawo shi da eh bayan imamu ahmad da hakim duk da isnadin nashi akwai maganganu kan shi zamanin umar umar yake cewa inna kunna na'rifukum iz rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina yace ku mutane ku sani mun san ku lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tare da mu shine yace mi iz yanzil wahyi lokacin da wahayi yake sabka yace wa iz wa iz wa iz yunbi'una Allah min akhbarikum lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma annabi wahayi yana ba mu labarin kuwa misali akwai wani yayi wani abu wanda wannan abun ba shi kamar wannan abun ba shi bane ya nufata yayi alkhairi ya nufata yayi sai hada ba daidai ba sai Allah ya saukar da aya ya wanke wannan matsala muna fahimta haka kuma akwai wani zai zo da alkhairi kuma sharri ya zo da shi sai Allah ya yi ya so da asiri shi to Umar yace mun san ku lokacin da Annabi yake da rai yana tare da mu kuma wahayi na sabka Allah yana ba mu labarukan ku yace ala ku saurara wa inna rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qadin talaqa bihi lalle annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tahi da wannan wanqata alwahy kuma wahayi ya yanke muna fahimta kaga annan Muhammad sallam shine cikamako annabawa sannan daga annan Muhammad sallam wahayi ya yanke akwai mutane wanda suke da'awa ana yi musu wahayi hannun Niger da kai akwai wani shedani wanda kwanakin tan naji an kama shi ana ce mai doshi baba al-Mustafa na tudun faila ba kuma ba ku da labarin shi ko ya yi shekaru yana ɓatar da mutane ya ce shi ne annabi isa ya ce shi ne mahadi ya ce shi ne kaza ya ce shi ne kaza ya ce shi ne kaza wanda hasa daga cikin shehunanmu da 'yan tijjaniya wasu suna da awa ana yi musu wahayi su sun ma wuce wahayi gaba da gaba suke haɗuwa da ogan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai umar ya ce to fa inna na'rifukum bima nakhburukum Umar yace to ku sani ha mu za mu sanin ku ne dangance da mi labarin da yazo mana kan ku ko dangance da mi dangance da abubuwan da muka gani gare ku Umar yace ala ku saurara man azhara minkum lana khairan yace zannana bihi khairan duk wanda ya aikata wani abu na alkhairi sai na Umar yace za mu mishi zata alheri dan sai in kun gane ba yace wa ahbabna wa ahbabnahu alayhi kuma za mu so shi kan wannan aikin alkhairin da ya muna muna fahimta sai ce ho man azhara minkum sharran da haka duk wanda sharrin shi ya bayyana gare mu yace zannana bihi sharran za mu yi za mu hukunta shi da mi da wannan sharrin da yayi wa abghadnahu alayhi kuma za mu kyamace shi za mu yi hushi da shi za mu hukunta shi dangance da wannan sharin da yi sai ke cewa sara'irukum kun ga abubuwan da kuka boye a cikin ranku yace bainukum wa baina rabbukum tsakaninku da ubangijinku ne ina ji wannan asar na Umar ba a gane shi ba Umar yace lokacin da annabi yake da rai mutane sai su yi abu kuna ganewa in suka yi abu sai Allah ya so ya bayyana hakikanin me suke yi kun gane wani zai abu mai kyau wani zai zo da alkhairi amma shari ne ya koyi cikin ran shaidan kulu kamar misali ina Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allah ya ce in suka haɗu da masu imani sai su ce qalu amanna ai mu mun imani wa idza khalu ila shayatin in suka koma wurin ɗan uwansu shedanu sai su ce suna yaudaran musulmai ne ai ba su imani da wannan ba to in suka zo sai Allah ya rinka tona asirin su kun tana Huzaifa wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi ce da wani da wani da wani munafikai ne Allah ya ba shi labari to umar yace to yanzu annabi ya tafi da wannan annabi ya bar duniya wahayi ya yanke kenan yanzu duk wanda muka kama da wani laifi laifi ya bayyana gare mu za mu hukunta shi da wannan wanda muka kama da alkhairi za mu mishi sakamako da alkhairin da ya bayyana gare mu misali sai ce to ku gane abubuwan da kuka koye sara'irukum wannan abubuwan da kuka koye cikin ranku na sirrukan ku to tsakanin ku ne da Allah kamar yanzu misali ba su kama mutum yana shan giya sai ce ma shi ba wannan bane manufarsa akwai abin da ya zo yayi kaga Allah ne kada ya sani ne ya zo yayi ko kai za ka hukunta shi da wannan wannan asar na Umar lokacin da annabi ya bar duniya ne ya rinka wannan magana yana mutane to kowa shiga tattayin shi duk wanda ya taka doka sai mun taka shi to annabi ya bar duniya wanda Allah zai sauko ce da wani da wani kaza ne su ba haka nan ba akwai wani sahabbai wanda ba su sai ba su sai yaki ba ko kuna sanar da wannan kisoshin to muhammin shahadi shine nan kun ga sai ni sai Umar ya ce duk wanda ya aikata wani abu na alkhairi za mu so shi za mu so shi ai muna magana mutum ya so ya so abu ne da Allah to Allah ya kyauta na ga bayani ya yi tsawo ya ce duk wanda ya aikata wani abu na alkhairi za mu so shi da wannan abun za mu saka mai da alheri ku gane to abinda wannan yake nuna mana kamar yadda wani daga cikin magabata Rabi ibn Husayn yake cewa laura aitu rajulan da a ce san ga wani mutum yuzhiru khairan yana bayyanar da alkhairi wa yusiru sharran yana boye sharri mizai yace ahbabtahu alaihi zan so shi da wannan alkhairin da nake yana bayyanawa sharrin da yake koyewa babu ruwa na da shi wannan yana nuna in ka ga mutum yana aikata alkhairi ka so shi kuna ganewa sai yake cewa kuma sai yake ci gaba da cewa ajraka Allahu ala hubbika alkhair Allah zai saka ma da wannan san da da kai mishi na alkhair yace walau ra'aytu rajulan da zan ga wani mutum yuzikira shar yana bayyanar da shari wa shiru alkhair yana boye alkhairi yace abghad abghadtuhu zan yi gushi da wannan mutumin yace kuma ajraka Allahu ala bughdi ala bughdika shar Allah zai baka lada dan ka ki wannan mutumin da ke aikata shari wannan wannan asare ina ji kamar ba a gane su bane ke gani a to abin dai da zamu dauka shine da abin da mutum zai so ya so wannan abin dan Allah eh da abin da za ka ki kuma ka ki wannan abin saboda Allah subhanahu wataala in ba haka nan ba mutum zai wayi gari a ranar alkiyama zai nadama kan wannan soyayyar da yayi duk abin da ka so ba da Allah ba sai ka yi nadama kai shi ranar lahira sai ka ciza hannu sai ka yi dana sani to kun ga akwai kalubale kan rayuwar mu ko yanzu a ce da abin da zaka so sai ka so shi da Allah mutum ne zaka samu kana mai alkhairi ba da Allah kake mai alkhairin ba saboda wani intiran ka gaba a mutum ne zaka samu zaka yi tara da shi da shi kana neman alaka da shi ba dan Allah ba kake neman alaka da shi sai dan wata manufa da kake so ka cimma gaba kaga duka wannan ba ɗabi'a ba ce ba rayuwa ba ce ta musulmi ana son kuma musulmi su bar muna nama ƴan uwansu zato duk lokacin da kaga wani ya laɗe ya aikata wata ta'ata shi kakka hito cikin mutane ka fallasa shi shi ne wannan rabi ibn kusaim in ce cewa shi da zai ga wani yana aikata sharri a hili ya kore ya alkhairi yace babu ruwan shi zai zai kinci sani da wannan sharrin da ya ga yana bayyanawa yace haka da zan ga mutum yana bayyanar da alkhairi ya koya shari don haka zan so shi dangance da wannan alkhairin da na gani ya bayyana saboda ni wancan sharin da ya koya tsakanin shi da mahallicin shi wannan mu bayani ba sai in shari ne wanda yake da alaka da mutane kamar yanzu misali kaga mutum ya lade yana ni yana aikata wani laifi ne wanda yake tsakanin shi ne da mahallicin shi yanzu bari mu bada misali kan mu bada kuma wasu su ce a buɗe ma wasu ƙoha bari mu liƙe ta a liƙe ta kamar yanzu kamar yanzu misali ka samu mutum ya laɗe cikin ɗaki shi kaɗai yana sauraron waƙa ba wannan misalin ba na tsorin kawo wanga ba a gane ba to kamar yanzu misali ka samu wani ya shiga cikin ɗaki ya kunna filmi ɗin banza yana kallo muna ganewa kaga daga shi sai mahallicin shi ne ya ɓoye bai san kowa ya gani to kuma sai ka same shi yana bayyana alkhairi waje to kai da ka leƙo ta taga ka gan shi kakka fallasa shi mun gane saboda abu ne wanda yake tsakanin shi ne da mahallicin shi yanzu ya hito yi ya aiko a ko ka ga mutum wani wuri wanda bai kamata ba kuma mutumin nan ana mai shaidan mutumin kirki ne abu na farko da za ka yi ka kame bakin ka kakka zo ka ce ashe duniya ta lalace wanda da muke haɗuwa da shi wurin karatu ai kaza ai na haɗu da shi wuri kaza na haɗu da shi wuri kaza kaga wannan ba daidai bane ba san ya kai shi ba balle yanzu mutanen mu irin yadda suke haɗawa cikin bala'i daga sun ga mutum misali daga an ganka tare da wata mutumiyar banza ko kuma daga an ganka wurin mutanen banza duk da bai kamata ka tafi ba sai su ce ashe wani mazinaci ne ashe wancan mazinaciya ce daga sun ganta tare da mutumin banza bai dace a gansu ba to amma in ka gansu abu na farko wallahi ɗan uwa shaida zina ko mutum ka gani ya shiga ɗakin mazinaciya an liƙe ɗaki kai ko ka gansu kanka ce sun yi zina matuƙar ba ka da shaidun nan guda uku gami da kai na hudu dan in ka zo kace ka gani za a liƙa ma kashi ne ha kai yanzu da ana kala a musulunci ya ka gani a da an bula ne biya yanzu wani daga ya ganka ka shiga ɗaki da wata sai ya ce wallahi ya ga wani shi wani mazinaci ne shi da wace shi da wance to yanzu ne in ya kai karan ka wani alƙali za a hukunta ka ko da ya shiga me yasa ka kama shi yayi a kuma ko ka kama shi yayi ina shaidu ka ce kai kadai ka gani za a ce ƙarya kake yi kawai a baka kashi to shi yasa ƴan uwa duk mutumin da yake bayyana da alkhairi babu ruwanka ka so shi kan wannan alkhairi ta abubuwan da ya koya ya aikata Allah zai mai hisabi kan wannan ayyuka wanda duk mutumin da kaga yana koyewa yana aikata ayyuka malumai suka ce wannan in ka bashi lokaci ma zai tuba saboda ni ya nuna shi kanan kanshi a takware ne wani bangare ne na tsaron shi da ya yi karhe shi yake sallah cikin wannan halaka zai tuba suka ce amma kaga duk mutumin da zai fitowa gaban kowa bai jin kunya ya lalata to wannan shirye shi kawai ce Allah kuna ganewa akwai wanda zai tare shi uban wa ke jin kunya ni wanda malami ne kwanan nan yana ba da misali kamar yanzu mutanen da kaje ina shan taba da gazon ka sai ce ya koyi yace to wannan zai bari insha Allah yace amma da kai ni ina zuwa na ko buta mace ita ba ni ka liman ya buɗe ce ko ka ce kaga wannan to Allah kyauta wace ba shi ne zuciya ta bushe kenan muna fahimta sai mai ahalari yake cewa wa yadhalahu haka duk abin da zai yarda da shi zai yarda da wannan abin nan Allah haka kuma wa yadhib lahu duk abin da zai hushi da shi ko duk abin da zai ki zai ki wannan abu ko zai zai hushi da shi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa ba za ka taba daukar sarranka ba ka so wani abu ko ka yarda da wani abu saboda sarranka ba za ka ga abinda Allah subhanahu wata'ala ko abinda Allah ma ya yarda da shi kai ka so wannan abun kawai saboda sarranka ko abinda Allah ya haramta ka so shi saboda sarranka ba dan yarda Allah subhanahu wata'ala ba ko ka ci wani abu sai ka ki mutun dan ya hana ma kuɗin shi ina ruwanka da kudin shi ko ba haka nan ba amma za ka yi fushi da shi in ya taɓo Allah subhanahu wa ta'ala ko ya aikata wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi fushi da shi ko a ƙaunace mishi to mu kuma yanzu daga kaga muna babatu ka al'amarin mu ne ya kai yanzu musulmi ba su kishin Allah subhanahu wa ta'ala san ba a kishi a to ku bar shi shikenan a ce an barka da an barka da Allah kai ha ha ha to sai ni ko a ce ma Allah ya saka ce kun ci dubu sai ce to mal albani ce waccan da aka maka hukuta ci ka shi yasa ka yarda da wannan akwai hadisi na ummul mu'mini ita ce Aisha Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mata yarda take cewa kaga duk mutumin da yanki yarda bayi akan hushin Allah subhanahu wata'ala duk mutumin da ya riƙi yarda Allah ya karɓi hushin bayi Aisha ta ce to shi wannan mutumin yayi Allah subhanahu wata'ala zai zama mishi wakili akan wannan mutanen kuma amincin Allah zai tabbata gare shi amma kaga duk mutumin da ya riki kumiya ya yarda ya nemi yardan mutane saman kan yarda Allah Allah subhanahu wata'ala zai wadatu da wannan yardar tashi kuma Allah zai sa sakamakon shi shine wannan mutane yanzu misali za ka yi sadaka sai da ka bari mutane sun hito ko ka bari mutane suna gani sai ka hiddo sadaka ka yi to ya danganta ka yi sadaka in ka yi wannan sadakai dan mutane su ga kana sadaka ne to Allah subhanahu wata'ala zai sa sakamakon ka wannan ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sarkar da kai kowace ita ce sarkar da hannun dama zai bada hannun hagun bai sani ba ko kuma yanzu in muka yi aika alkhair ma mu ne muke yi tawa muna bayyanawa ko ba haka nan ba ta aka gidan su ana mariya ba abinci wallahi kai dai rayuwa aiki a hankali na wuce da na gani suna zaune sai a hankali na biya na ce buhun shinkafa na kai musu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ɗaya daga cikin mutane guda nan wanda Allah subhanahu ta'ala zai mai shabi ranar tashi alkiyama na daga cikin su akwai mai kuɗi wanda ya ciyar da dukiyar shi Allah ya ce ka ciyar da dukiyar ka kai kaza na kai dan wa Allah ya ce nayi dan kai ya aike ma Allah nayi dan kai Allah ya ce kai ƙarya kai ne da a ce kai mai taimako ne dan haka sakamakon ka an gani kai akwai matsala a ce sakamakon ka wannan ne sannan akwai malami wanda zai ta karantar da mutane zai ta koya karatu sai Allah ce kai sai Allah ce mishi kai da wasu sai ce Allah na ran ce Allah ce ka zamta kai ƙarya kai ne da ake kai ka iya kai ne da ake kai mai kokari ne dan haka an ce shi kenan sahabin da ya rawaito wannan hadisin su ma ya rinka yi wurin ba da labarin shi saboda yana kallon akwai asara kuma mutane da yawa sun yi ta Allah ya tsare mu yace sannan na gaba akwai jarumi soji in nace soji ina nihin sojawa wanda suka kai jihadi fi sabilillah muna ganewa to wanda ya tafi yayi ta kashe mutane je ta zubda gini sai Allah ya ce ga ka jarumi kai kokari ka kashe mutane Allah zai ce kayi dan wasu ce Allah na idan ka ce Allah ce kayi ƙarya kayi ne da a ce kai jarumi ne dan haka ka samu sakamakon ka idan kun ga ƴan uwa da abin da zamu to mu nemi yarda Allah kan wannan abu in ba haka nan ba wallahi za ka yi asara da abin da za ka yi sai kayi sai kayi dan nemi yarda Allah kun ji kuma in ba haka nan ba za ka haɗawa cikin hallaka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu gabaki daya hallau an tambayi Aisha dangance da halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce ai halin annabi baki daya Qur'ani ne a wani ruwaya ma sai ta ƙara da cewa annabi Muhammad sallam yana hushi da abin da alƙur'ani ya hushi da shi yana yarda da abin da alƙur'ani ya yarda da shi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga kage ya wushi to an taba hakkin Allah mu yanzu da kaga ayoyi shi an taba haƙƙin mu me ta kumbura kumbure wani ayi ko lahira ba na mata mu haɗe shi wani ba ɗa bane ba amma an taba haƙƙin Allah a tun shi ma Allah ya ta kanshi shi ma ne mu masu kare mai haƙƙin shi ko ba haka na muke ba za ka ga an rataya ma ɗanka laya amma Allah kishiya ne ha maka damu ba sai in ka zo gida ba a da tuwo ba ka yi ta huska a za ka ga ana wasu abubuwa wanda an saba ma Allah cikin gidanka baka damu ba sai in mata ta kai wani abu wanda yake ba da izinin ka bane sannan ranka zai bacewa to kun ga wannan duk yana nuna mun yi nisa da ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan uwa kan wanda ka yarda kai hushi da shi saboda abin shi na duniya kar ka hushi da wani saboda al'amarin duniya in nace hushi ina nihin irin hushin da malam yake bayani dole duk abin da zaka hushi da shi ya zama na zaka yi ne da Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali hadisin Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata yarda lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tafiya sai da ta ji annabi ya kusa zawa gari sai ta shirya mai liyafa ta gyara ɗakin ta na da cikin gyaran da ta ɗakin sai ta sa wani rido wanda yake akwai besan in kamar tsuntsaye cikin misali annabi na shigowa a ana lale-lale da mai gida sai ya ɓata rai ya canza huska damu ne ha ce a malam ba su gani daga sawa kuma an ce mata ba haka ake ba ka haba malam kai ma ku wannan ustazan wallahi al'amarin ku sai ku to ka je yana shigowa ko da ya ga tasa wannan ridan mai mai da sayin tsuntsaye annabarin shi ya ɓaci ta ce ya rasulullah ni dai na tuba a gaya mini in gyara ta ji mata kwarai damuwa sai ta ce da yake ba ɗa ba ne bai sanya ne na samun kuɗi na na sayi ridan ba na samu shi na yi kwalliya amma yana zawa ya ji wa fuska wasu dai ba iya ba ne kaji ana ma habaiki cikin gida to amma ne yake shi annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji mu tsoron Allah ya ji mu bin dokokin Allah yana shigowa gidan shi ko da ya ga wannan ridan da dai sai in tsuntsaye sai ya bata rai ita ma ko da kaga ya bata rai to ta sa akwai matsala ni dai in gyara annabi yace bai san ganin wannan abubuwa wannan ridan da ke da kai da sai in tsuntsaye a cire shi yace to na su kuma insha Allah ba ni ƙara da kuma hadisin guda wannan da shine ake cewa wai ai izala ba su sa a saka shi cikin aiki ko ko sau aji wannan magana ba wani kashimar ne musulunci bai yarda da shi ba a wani irin zane zane Okay. duk kashimar inda ke da kwai gidajen mu babu kirkali ne to kenan kowa ya sa a cire na gidan shi a to yanzu da ku kuka zazzano kire koko Okay. to kashmir inda bai dace a sa ba na daga cikin hanko shine akwai wanda ke dauke da detsai in tsuntsaye ko detsai in wasu halittu ko na mutane da abin da yake akwai ran shi to ba a wannan detsai in nashi na daya sannan na biyu in za a saki iya zama na cikin ɗaki na ku an ce ka kuma da ɗakunan ku kamar makabarta to dole in ka sa wanda yake da walƙiya ko wanda yake da flare flare mai ɗauka abu mai ɗauka ido to annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali shi wannan wurin karatu na sifatu salamun karatu hadisin ko malam mufti baka je bon ga satan ko ya ma mai bayani kan shi ko annan Muhammad sallallahu ya isko matar shi Aisha ta sa wani eh kamar ka shiga cikin ɗaki ka raba ɗaki biyu da ya ga haka yana sallah sai yake ce mata eh baya iya sallah sai yake mata ta janye mai wannan kashmir inda ta sa saboda yana ɗauka hankalin shi kan sallar shi ta janye mai shi to shine Muhammad Nasiruddin Albani ya wasu maganganu yake cewa to wannan yana nuna yana ɗaya daga cikin kashmir ne wanda Allah subhanahu ta'ala bai haramta ba adan shi dai ne yace a janye mai lokacin da ya zo sallah yanzu misali kamar da muke muku bayani wancan satin za su ga ɗakunan mu cike suke da kyalkyali kuma muna sallah ciki kamar ya yanzu za ka iya mace su da ke adam sai ta zo ka kaba ta sallah sai ta ga wanga kadarin inda na aka ɗauke shi aka sa shi ta duk cikin sallah wannan salon inda inda can ta koma sai langa ta koma can to duk abin da zai shagaltar da mutum wanda lokacin da yake sallah bai dace kuma ya tashi a wannan wurin ba sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ma'aika ta kausan mai da su daga nan muna fahimta yan uwa kenan sai zaman sati ne zawa in Allah yake za mu tashi inda kamala yake cewa wa ya'muru bil wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar insha Allah ta'ala abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya je mana kenan inda ko mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an yi kuskure insha Allah ana iya tunatar da mu. Wa alaikum